رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيو قوات الربيع الثاني hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 18 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci da albarka masallacin jibuwis da ke wannan unguwa ta tudun maliki domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna littafi ne na imamu barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shi ne darasi na goma sha biyu a cikin wannan littafi muna nan dai a gabar da malam yake ta kwankwasar bid'a da kuma tsoratar da al'ummar musulmi game da nisantar bid'a ko mai kankantarta kada a rena ta domin tana haɓaka ne ta ƙara girma ta burin ƙasa inda malam ya ba mu misali da dukkan wata fitina da ka sani tana farawa ne daga karama kuma daga hakan ta girma in ta girma kuma har ta zo ta sha kan kowa ta damu babba ta damu karami ta damu mata ta damu maza ta damu masu mulki da wayanda ake mulka ta damu yan birni ta damu yan ƙauye to haka ita ma bid'a in aka kyale ta tana da irin wannan illar bal ma illar ta tafi waccan din domin waccan dukkan wata fitina ila fitina ce wadda ta shafi duniya ita kwa fitinar bid'a fitina ce wadda za ta bayar da matsala a lahira da haka ba karaman matsala ba ce yasa sai malam ya ja hankali kwarai da gaske wajen ya nuna mana cewa karkare na bid'a ko mai kankantar ta ka guje ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma dukkan wata bid'a bata ce babu wata bid'a a bar yabo ko wata bid'a da za a ce ma san barka wato ko wata bid'a a kyamace ta a guje ta sannan mana ya yi ƙoƙarin fayyace mana tsakanin bid'a a shari'ance da kuma abubuwan da wasu ke ɗauko misalansu su sanya su a layin ainihin wato su sanya su a layin bid'a wanda wayannan kuma ba bid'o'i ba ne kamar inda mana ya ba da misalin gina makarantu ainihin wato yi wa alkur'ani dubu da sauransu wasu suna sanya wannan wannan masu taimakawa ne wa ilimi ba wai ana sanya su bane a layin bid'o'i kamar yadda malamai sun yi bayanai da rubuce-rubuce a kan haka bayan nan muna cikin karatun a sai lokaci ya cin mana da aka ba mu kai kan gaba ba da aka za mu tashi a kan shafi na 41 inda ya ce ƙaunuhu ba azumat wasarar dinan yudanu biya ko gaba dai da ita bida imamul barbahari ya ce fa azumat idan aka kyale ta aka yi buris da ita ma'azumat sai ta girma wa sarar dinan ta rikide ta zama addini yudano biha kuma ga mutane suna ta bautar Allah da ita karami ya taso a kanta ya tsufa a kai duk wanda ya zo sai dauka ita ce asalin addini kana tabawa mutane su zaburo su dauka addini ka taba musu saboda tun tana ya karama aka kyale ta ta renu ta girma ta girma har ma aka wayi gari wani ya taso a cikin ta ma aka haife shi to a daidai lokacin da ku za a zuwa ce wannan abin bid'a ne ga daidai ka san lokaci ne wanda sai an yi fama sai an yi jan ido sai an yi kamar ana yi da mutane sai an bi salo da usulubi kala kala ta hikima da kokarin fito da hakikanin gaskiyar da kuma nuna wa mutane abinda suka rayu a kai tsawon shekaru masu tarin yawa wannan shine bid'a din domin an batta ta girma har ta zama addini addinin da kuma mutane suke bautar Allah ne ay annal bid'a idza turikat wala yace ai ita bid'a in an kyale ta tasiru hiya din to banga banga take yi ta bankara sai ta zama ita ce ma addini fi ma ba'du daga baya in aka kyale ta to daga baya sai ta rikide ta zama ita ce addini wa qad sabaqa qawluhu ma a hadathan nasu bid'atan illa rufi'a mithluha min as-sunnah ko iya wannan ya isa ya zama sharri ya sa a guji bid'a inda malam kita ma a hadasa annasu bid'atan mutane ba su taba kirkirar wata bid'a ba illa rufi a mithluha min sunna face sai an dauke makamanciyar ita wannan daga sunna ma'ana dukkan inda kaga bid'a to wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam aka kashi aka rayata kaji ita ma sharrinta ita wato abin nan ce wanda ake cewa ba shi da gidan kansa wane ne ba eh muciji ko to haka take wato ba ta da gidan kanta sai in an yi gidan ita sai ta zo ta fidda mai gidan wato sai ta zauna don haka wayar gari ake yi duk lokacin da kaga bid'a yanzu misali aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da salati babban misalin da za ka gani to duk wani salati da mai salati da zai yi a duniya bai kai salatin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk tsarkin mai salatin duk tsoron Allah mai salatin duk iya ladabin magana da mai salatin yayi amfani da ladabin magana wajen yi wa annabi salati to bai kai salatin da ya fito daga bakin manzon Allah to me zai sa duk kowa ya aje nasa a yi na manzon Allah tunda manzon Allah ya zo da shi kuma an yadda nasa ya fi na kowa ba wanda nasu za a gwama shi da na abin nan to amma sai a koyar da wa mutane wasu salatan kaga sai a matsayi ga mutum bai iya salatin da ya fito daga bakin manzan Allah ba ma ya iya wasu salata to kaga maganar malam za ta dan haka duk lokacin da kaga to wani gurin wata sunna ce aka dauke ta aka sa wata yanzu ka dauki addu'o'i da ake yi bayan an gidan da sallah abinda aka ce in za ka yi addu'a ka yi ta a cikin sujada ko kuma ka yi addu'a a tahiyar ƙarshe in aka yi sallama a sallah sai aka ce akwai azkar da abubuwa da dama da malamai duk suna dan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar ga abin da za a bayan an gidan da sallah to da an gidan da sallah kuma maimakon ai wannan sai wani ya zo ya dinga ba mutane wani umarni sai a ce ayi kaza kafa kaza ayi kaza kafa kaza ayi kaza kafa kaza in ka duba za ga da yawa daga cikin mutane ba su san waɗannan abubuwan da azkar ɗin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi bayan an gidan da sallah sakamakon tashi da suka yi iyaye da kakanni suka ga kawai an gidan da sallah liman zai biyo ya ce a yi salati goma ga annabi in an yi ce a karanta kulhu wallahu kafa uku in an yi ce a karanta tahiyya bakin salihina in an yi ce a karanta bismillah sha tara misali duk waɗannan abubuwa kaga abubuwa ne waɗanda suke su a karan kansu ba su da matsala amma inda matsalar take kamar yadda na sha gaya mana wasu mutane abin da yasa suke rikirkicewa game da matsalar bid'a in aka ce bid'a sai ce yanzu kaza ne ba kyau ita bid'a idan aka ce ga wata ibada ga inda ake so a yi ta in ka dauke ta kai ta wani guri shi ma bid'a ne canza mata guri ko da tana da asali a addini to canza mata guri ko canza mata yanayi ko siga ko ka kara mata adadi ko ka rage shi ma zai shiga layin bid'a na fatan gane to yawanci zai ga shi sa na ba wasu misalai ina cin cikin satin da nace yanzu misali aka zo aka tada sallah liman yana shiga kawai a tsaye sai ya karanta tahiyya kaga tahiyya a bace mai kyau in ka ji lafuzan ta lafuzza ne wa'inda akwai kirari da yabo da bambadanci ga Allah subhanahu wataala amma a tsaye aka ce a yi ta da ya je gurin zaman tahiyya kuma sai muka ji shi yana yin karatun fatiha da sura ina jin ba wanda zai ci gaba da bin wannan liman yanzu aka yi masa ca ya za ka yi mana ka karanta mana tahiya a tsaye kuma ka je wajen zaman tahiyar ka karanta faciya da sura su ci awu yanzu tahiyar ce ba kyau a ji falsafa falsafar da suke ok yanzu tahiyar ce ba kyau yanzu da na karanta faciya da sura ne yanzu ka sai ya manta da sai ya ɗauke hankalinku a'a ya caccanza ga yadda shari'a ta ce a yi shi kuma ya zo da nasa tsarin kuna kalubalanta zai ce ta hiya ce ba kyau to shi ma yanzu kana taba wani zai ce addu'a ce ba kyau ba sa san addu'a ita addu'an nan yin ta ibada ne rashin yin ta ma zai iya shigar da mutum wuta domin Allah ta'ala ta wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin amma ina ka ce addu'a in kana so kai addu'a akwai wuraren da shari'a ta ce guri kaza ya addu'a guri kaza gurin addu'a ne guri kaza to kai addu'a amma in aka ɗauke ta aka canza mata guri to duk da irin waɗannan abubuwan za a ga wani lokaci shi sa malam wannan magana ya ce duk inda ka gaji a wata sunna aka ɗauke aka dasa ta abu babu hatta yasira albid'u hiya ad-din hatta tasira albid'u hiya ad-din har bid'o'in su zama sun zama sune addinin wa turfaqu sunan su kuma sunnonin na annabi sallallahu alaihi wasallam an dauke su wa tasiru albid'u hiya ad-din bid'o'in su zama sune addini inda hadha almujtama a wannan al'ummar da ta kyale bid'a tana cin karanta babu faka ma'ana duk al'ummar da ta kyale bid'a tun daga karama har ta girma to irin wannan al'umma za a wayi gari sai ya zamanto duk sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam ba san su tsawon shekaru bid'o'in suke karaya an waye gari ma wa'annan bid'o'in su suka zama musu a matsayin addini shi kuma addinin shine a matsayin bid'a shine bako kana zuwa da wani abu sai a ce ka ga masu sabon addini ko shi ainihin addinin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bid'a ta ta ta danne shi in kawo ka ce wallahi ba zai yi ba a kwakwako sunan nan ta dawo sama sai a ce kaga wani sabon addini wanda kaga ashe maganar malam da tun bid'a nan tana karama wa'in za ga wata bid'a wa'inda suka kirkire ta masu mutu kamar bid'ar bautar wani Allah ai asalin ka koma lokacin da Allah ta'ala ya halitta dan adam ba shirka a cikin tsarin dan adam Allah ta'ala ya halitta dan adam a matsayin mai tauhidi dalilin aiko annabi nuhu ai shirka ce ta fara bayyana akwai wasu bayan Allah ya guth ya da nasra da wud da ya da ya da nasra salihan bayi ne mutanen kirki ne waliye ne sun bi Allah yadda ya kamata lokacin da suka mutu da suka mutu sai almajiransu da mabiyansu sai suka ga kai kar a manta da tarihin wannan bayan Allah irin yadda suka yi na ayyukan nagarta sai aka sassa kowa sai aka je majalisinsa ko sai aka yi katon hotonsa ko kuma aka sassaka mutum mutuminsa su wayanda suka yi wannan da kyakkyawan niyya suka yi sun yi ne dan kar a manta da nagartar wayannan bayan Allah in ɗan bayan sun zo su yi koyi da su da haka su ba su taɓa jin cewa alloli ba ne amma kaga wannan bid'a da tashi aka aka yake ta kace sam ba zai yiwu ba kirkiran mana wata bid'a da babu ita addini dan yanzu ina hoton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina butun butumin sayyidina Abubakar ina na wani ina na wani mutanen kirki duk shikenan ba a yi ba sai na wani ba mu yadda ba a kiyarda da wannan idea da wannan tunanin nasu kila kila da mutane sun zauna lafiya da aka a wannan idea ce mai kyau wannan tunani ne aka kyale su suka zo suka yi ta rayuwarsu suna ta ganin wannan hoton a matsayin mutanen kirki to ai bayan lokaci ya yi tsawo ko da yaushe ita bid'a kamar yadda ma ya faɗa tana karamar sai ta ƙara girma ana nan ana nan aka wayi gari kawai sai ilimi ya yi ƙaranci jahilci ya yi yawa a cikin al'umma kawai shaidan sai ya zo ya dinga kitsa wa mutane cewa iyayenku da kakanninku ba wayannan ne iyayen gijinsu ba su suka dinga bauta kankace mai kawai mutane sai suka dukuba ka'in da na suka dinga bautawa wood yaguth ya'uq nasara su fa salihan bayi ne ba su ma san an yi ba sun bauta wa Allah sun ba Allah sun tafiya su amma da aka kirkiri bid'a a kansu kuma ba wanda ya inkarin wannan bid'ar kaga abin da aka waye mutane suka koma suna bauta musu shine fa aka aiko annabi nuhu alaihi salam ya shekara 950 akan ya dawo da mutane kan doka da oda ba amma Allah ta'ala ya ce wa ma amana ma abu illa kadi kadan kadan ne suka yarda da wato da'awar annabi nuhu waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu Allah ta'ala ya ce ɗan kaɗan kawai a dawo da su don ta'adin da bid'a ta yi yanzu aka aiko manzo na Allah na farko annabi Nuhu alaihi salam aka ce ya zo ya ja hankalin mutane ya faɗakar da su game da haɗarin abin da suke bauta ba fa ubangijin halitta suke bauta ba su dawo kan wannan in shekara shekara ɗari tara da hamsin yana ta ƙoƙarin kaɗe wannan bid'ar ya sassaƙe ta ya dasa tauhidi amma Allah ta'ala ya ce wa ma amana ma abu illa kake wannan yana ana so a nuna maka yadda bidan aka kyale ta kamar yadda na ishara satin da ya wuce akwai bidiyoyin da za ka ga zamanin kafin kirkire su kuma malamai suna ji aka shiru to tun mai yana jin akwai ba kwarin gwiwa a wajen yin shi ma yana yi a koye a koye yana dan yi da tsoro tsoro a hankali a hankali zai dinga samun abin yana shiga cikin mutane yana shiga cikin mutane yana shiga cikin mutane a wayi gari shikenan ta sha kan mutane da haka sai a wayi gari bid'a sai ta maye gurbin addini addini ya maye gurbin bid'a Allah ya kiyaye shi walaysa ma'ana zalika wannan wai ba yana nufin anna kullal ummati kazalika duk al'umma haka suke ba wai haka ake nufi ba ana so a nuna maka duk al'umma haka take ba lakin al-mujtama' alladhi yasmahu lil bid'i sai dai duk al'ummar da take bawa bid'o'i dama an tantashira fihi bid'o'i su yaɗa a cikin wannan al'ummar kila gwamnati ma ta goyi bayan wata bid'a da za a dinga raya ta ko kuma gwamnati su dinga kashe kuɗi a kai ko a samu mawadatan gari su dinga kashe kuɗi a wannan bid'a to duk al'ummar da ta bawa bid'o'i dama su dinga yaduwa a cikinta tasiru iya dina fi tasiru ita wannan bid'ar ita ce take komawa hiya din ita ce addini fihi a cikin wannan al'umma waye gari kawai za ka ga mutane gaba ɗaya manya da yara mata da maza yan birni da yan ƙauye ga bid'a ce kirkiri masu ilimi yan tsirage na cikin sun san wannan bid'a ce amma mutane sun runguma kuma kana so ka ga rigima da tashin hankali ka ce bid'a ne ba za a yi lakin laisa ma'ana haza anna dinan qada sai dai duk da haka malai ce wannan ba yana nuna addinin Allah ya kare ba kuke faruwar bid'o'i da yawaita soyi ba yana so ba ana nuna maka cewa addinin Allah ya kare bane bal yaqumu unasun akharun a'a ana samun wasu mutanen daban zakakurai fi buqatin thaniya a wani gurin na biyu idan nan bid'a ta mamaye shi to in ka je wani gurin da bi kuma zaka tarar su ba su yadda da bid'a ta mamaye su ba suna addinin su irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw fi baladin akhar ko a wani garin in nan bid'a ta mamaye wannan garin in ka je wani garin zaka alhamdulillah ila sun yi farga sun farga da wuri ba su bar bid'a ta yi tasiri ba suna tafiya su daidai al'amuran su ba su rikice ba yuqayyidu Allahu li hadha ad-din man yansuru Allah madaukakin sarki yana bada dama wa wannan addinin ga wanda zai taimake shi addinin na Allah ne da haka zai ba addinin zai ba kansa zai ba addinin sa kariya da haka duk yanda al'amura suka suka rikita Allah ta'ala zai bada dama ga wani wanda zai zo ya taimaki addinin Allah wa yahmihi ya bawa addinin Allah kariya wa yuhafizu alaihi kuma ya kiyaye addinin Allah daga gurbata وجاء في الحديث يا زو a cikin hadisi annahu fi akhir zaman zai zo a ƙarshen zamani tuttakhadhu as-sunan bid'an za a riki sunnonin manzon Allah kuma a waye gari mutane su dinga ganin sune bid'a akhir zaman cikin alamomin da zai nuna ma an zo ƙarshen zamani shine a waye gari sunnar annabi kana ga mutum manzon Allah ya ce kaza yana jin kushi ka ce masa wannan abin ba sunna bane ya ji kamar kabalbal ka faɗa min mai a ambaci hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya ji kamar ka zabe shi saboda yanda bid'a ta shiga cikin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara zuwa ga haka da haka a wannan hadisin yake cewa ainihin wato annahu fi akhir zaman a ƙarshen zamani tuttakhadhu sunan bid'an za a riƙi sunnonin manzan Allah sallallahu Alaihi sallama a matsayin su ne bidiyoyin. Wal bida'u sunanan su kuma bidiyoyin a waye gari a sanya musu riga a yi musu kwalliya su zama su ne sunnonin. Hatta idza guyirat har sai an caccanza sunnonin annabi sallallahu Alaihi sallam. Yuqal ko hatta idza guyirat har idan aka ce za a canza wannan bid'ar yuqal sai ka ji mutane suna cewa guyyirar din shikenan an canza addini shikenan an bata wa mutane addini shikenan wasu masu sabuwar fahimta sun fito shikenan ka addinin ba bid'ar yanzu haka zuwa canza ta to kuma shine zaka yi artabu da mutane su ce zaka canza addini wa idza ankartaha in ku kai inkarin wata bid'a guda ɗaya kace baka yarda da ita ba qalu laka sai su ce maka tunkiru dina ga wani yana inkarin addini me yasa saboda an bar bid'ar an waye gari ta shiga cikin jama'a mutane da ma karatun ga yanda yake ba karatun kowa yake ba kowa ne yake karatun saboda haka an waye gari wani ya rike yana ta yi a ita ya taso a ita ya girma a ita ya haifi yayaye a ita tsufa ya cin masa kuma ka zo kana yawo yana ganin ka matashi abin banda mai sabon addini mai zai ɗauke ka wannan asar ne sahih wannan magana ce wadda abdullahi dan mas'ud aka ce ya faɗe ta ga ƙarashanta qala ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yake cewa kaifa anta idza labistum fitna ya zaka kasance ya zaka samu kanka wani mataki zaka dauka a lokacin da fitina ta cakuɗe cikin mutane ya hadumu fiha al-kabir ya harumu kai fiha al-kabir tsoho ya tsufa a cikinta wa yarbu fiha as-sagir karami ya taso a cikinta Abdullahi dan Mas'udi yake tambaya ikita ya zaka kasance in aka wayi gari mutane fitina fitintunu sun zo sun cakuɗe da al'amuransu addinin su ya rikirkice musu irin fitinar da tsoho ya ƙara tsufa a ciki yaro kuma ya taso a ciki wa yattakhidhu an-nasu sunnatan mutane sun riki wannan fitinan ko wannan bid'ar ita ce sunna fa idza gunyirat in aka ce a canza ta qalu gunyirat as-sunnah ce shikenan an canza sunnar annabi qila mata zalika ya abu abdurrahman sai aka tambaya abdullahi dan mas'ud alkunya shine abu abdurrahman aka ce yaushe haka zai kasance ya abu abdurrahman suna mamaki yaushe za a wayi gari mutane su yi sake bid'a ta ci su da yaƙi har ma su ɗauka ita ce addinin sunnonin annabin kuma su zama su ne baƙi sunnonin annabin su zama su ne mutane suke jin su ne ma bid'ar in an zo ma za a canza wa mutane a mayar da su kan addinin annabi sallallahu alaihi wasallam su dinga ganin an canza addini yaushe haka zai faru ya abu abdurrahman qal abdullahi dan mas'ud yace idza kasurat qurra'ukum wa kallat fuqaha'ukum wa kathurat umara'ukum wa kallat umana'ukum wal tumisat ad-dunya bi 'amal al-akhirah wa tufakkiha li ghayri ad-din wannan shine karashin athar Abdullahi dan Mas'ud yace shine lokacin da haka zai faru shine idza kathurat qurra'ukum idan makarantanku suka yawa wa kallat fuqaha uku masu fahimtar addinin ku suka yi karanci ga mahaddata malam masha Allah ana ta'addara amma ba san ma'anar Qur'anin ba ballanta na ayi aiki shi kafurat qurra makaranta su suka yi yawa inda kaje za ka ga karatun amma ba fahimtar addini wa kafurat umara'ukum shugabanninku da san shugabanci yayyawa kowa so yake a ce shine shugaba kowa zuwa yake a ce shi ne kaza kowa zuwa yake a ce shi ne kaza kafurat umara'ukum wa qallat umana'ukum amantattunku masu amana suka yi karanci wal tumisati duniya aka zama ana neman duniya bi amalil akhira da aikin da ake neman lahira ce aiki ne da lahira ake nema da wannan aikin amma a wayi gari mutane su juyar da wannan aikin su dinga neman duniya wato fuqiha mutane su dinga karatu ne gairi din ba dan addini ba ji abdullahi dan mas'ud to a wannan lokacin shine za ka ga sunnar annabi kai da kake riko da ita kai ne ba gidaje ko kuma kai ne baka waye ba ko kai ne mai fitina kai ne mai zafin addini kai ne mai ko dai kawai ka shiga kawai ga bid'o'i nan ta kowace kwana a gidajenmu a unguwanninmu a guraren zamanmu a kasuwanninmu da dai inda muke rayuwa ba dama ka ce kai magana kana magana a ce to kai kuma kai ka zo da sabon abu wannan hadithin sahihun mawqufun suka ce hadithi ne sahihi amma mawqufi mawquf ita ce maganar sahabi ma'ana wannan maganar ta tike ne zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud amma fi hukumil marfu suka ce amma tana da hukuncin hadithi marfu'i akwai maganganun da in sahabbai suka yi malaman hadisi suke cewa hadisan mawqufai ne amma lahu hukumar raf suna da hukuncin hadisi marfu'i domin wannan matsalar da Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa ba zai faɗe ta da ijtihadi ba lallai akwai ya ji wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yake isnadin ta zuwa kansa ya tsaya amma maganganun da ya faɗa a ciki ba a faɗa su da ijtihadi sai da nas Allah kiya shi qawlu fa khalafa as-sirat al-mustaqim fa kharaja min ad-din tsallake kenan ko to ga qawluhu fa khalafa as-sirata al-mustaqim ko fa khalafa as-sirata al-mustaqim yace sai ya sabawa ainihin wato tafarki madaidaici fa kharaja min al-islam sai mutun ya fita daga musulunci ma bai sani ba saboda kawai akan bid'a yake ita kuma bid'a ba addini bace ya'ani yace abinda ake nufi anna sahibal bid'ati shi ne yin bid'a ma abucin bid'a ya tajara yana tafiya ya tajara bihil amru al'amarin zai ta tafiya da shi ne ta tafiya a haka hatta ya kuna dinuhu kulluhu bid'an har a waye gari addinin sa gaba ɗaya shi bai sani ba ma bid'a ce bid'a ya tattaro ya runguma ya rike a matsayin addini wa ya kharuju min al-islam mutum ya bar musulunci idza lam yabqa fi dinihi shay'un min as-sunnah in aka waye gari babu wani abu da ya rage a addinin mutum da sunnonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me kuma wani addini mutum yake kaga ya bar addini Allah ya sani qala al-muallif rahimahullah fanzur rahimakallah yace kai duba Allah ya maka rahama kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika duk wanda ka ji maganarsa cikin mutanen zamaninka khassatan musamman fala ta'jalanna karkai gaggawa karba wala tadkhulanna fi shay'in min karka shiga cikin wani abu na maganar mai magana a zamaninka wannan fa maganar malai ya faɗi ta kusan shekara dubu mamul barbahari tun a wancan zamanin nasu bai ke magana yace idan ka ji wani mai magana cikin mutanen zamaninka karkai gaggawar karban maganar kar ka yi gaggawar shiga cikin maganar hatta tas'ala har sai ka yi tambaya watan zura ka yi duba hal ta kallama fihi ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan maganar da yake yi da sunan addini akwai wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taɓa faɗan wannan maganar ka san dai ba fi su addini ba ko in dai da addini da sunan addini ya zo yake faɗan wata matsala to wannan abin da yake faɗa shin akwai wani ɗaya cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya taɓa faɗanta ko yake da irin wannan fahimtar wa radiyallahu anhum Allah ya ƙara musu yarda aw ahadun min ulama ko kuma wannan magana da yake faɗa akwai wani ɗaya daga cikin manyan malamai magabata da ya faɗe ta fa in asabta fihi atharan anhu idan ka dace da wata magana da aka ruwaito daga wajensu shine afaran in aka samu wani afar wata magana daga sahabbai ko tabi'ai game da abin da shi mai magana yake faɗa fatamassak bihi kai riko da wannan magana wala tujawizhu kar ka ƙetare maganar magabata li shay'in saboda wata guguwa ko wani abu da aka kawo maka yanzu wala tahtar alaihi shay'an kar ka zaɓi wani abu ka fifita shi akan maganganun magabata fatasquta finnar zaka iya afkawa cikin wuta wal iyaz billah ashar sai Sheikh Fawzan yake cewa la tasta'jil fi ma tasma'u minan nas karka dinga gaggawar karba ko wa yadda da abin da kake ji wajen mutane khususan malai ce musamman inda ta'akhkhuriz zaman lokacin da zamani ya zo karshe kamar tun zamanin sabai ina ganin Huzaifa yake cewa da duk wanda ya yi magana muna yadda aka ce yanzu bai ce a yanzu sai mun tantance sai mun san waye mutum da duk wanda ya faɗa saboda lokacin duniya tana zaune lafiya ba a tsammanin mutum zai kwanta ya tsara magana ya kwance-kwance ya yi wa Allah ƙarya ba sa tsammani tsoron Allah su ya kai ta yadda ba wanda zai zauna ya kitsi magana ya jingina ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ba aka sai ka tantance ba kowace magana da gaji kawai ka ce to ai wani ne faɗa a shi ne wani yake so ya nuna maka yadda al'amura suka canza yace musamman a ƙarshen zamani wa kathrati man yatakallam saboda yanzu akwai yawan masu surutu akwai yawan masu magana ko ina can ka wancan shi ma da lasbika ka wancan shi ma ya tara mutane akwai yawan masu magana wa yufti akwai yawan masu fatawa akwai yawan masu fatawa wayantasibu lil ilm akwai yawan masu jingina kansu zuwa ga ilimi wal qaul da fada yawan masu jingina kansu su dauki rigar ilimi rigar malanta su sa su ci da buguzun da ita wa khususan musamman ma lamma jaddat wasailul i'lam lokacin da social media ta yawa yanzu kaji ba wasailul i'lam social media yanzu nan kaji magana a facebook kaji ta a twitter kaji ta a- a whatsapp kaji ta a wane ne kaji ta a waye social media shine wasailul i'lam wani ba wanda ya san shi kawai sai a social media ba wanda ya san wani a ina wannan malamin ke a ina yake ka kawai a social media abin da yake faɗa a wani littafi yake a ina kawai ne za ka ta jin maganganu to shi ne malam yake cewa musamman a wannan lokacin da jaddad wasa'il al-ilam hanyoyin watsa labarai ko hanyoyin ainihin wato yada sakonni sun yawaita wasara kullun ya hazu an waye gari kowa ma yanzu yana da damar ya yi surutai shine ya hazu ya yi hayaniya ya yi soki burutsu a social media kuma a watsa ta wani malami Allah Allah- Allah ya kara masa lafiya ya ce gidan shi dan ba kyaure ta ce social media din gidan shi dan ba kyaure to duk wanda ya yi maganganunsa kawai a ɗaki ya zauna ya sai ya jefa su gidan shi dan ba kyaure dama ba kyaure haka kawai sai ya ga haɗibu da billahi itace da daddare ke an fahimta to shi ne ke cewa wa ya takallam lokaci ne da yanzu an samu masu yawan surutu bismil ilm da sunan ilimi wa bismil din da kuma sunan addini hatta ahalud dalal har ma ma'abota bata wal firaqi dalla da kungiyoyi irin na bata wal munharifa da karkatattun kungiyoyi masu mummunar aqida da manufa saru su ma an waye gari sun kasance ya takallamu su ma fa suna da bakin magana yanzu bismil bismil din da sunan addini al'ana a yau fil fadaiyat a cikin ainihin wato tashoshin satellite yanzu da kana da ake ga wannan karasa ina ina muku daga ina yake sannan wayannan maganganun da yake fada ina tushen su yake da ina wani salaf ne akan wannan fadaiyat ce tashoshi ne ga sunan fal khadaru azimun jiddan malam ce da haka hadarin a wannan lokacin namu yana yana da girma sosai wajibi ne ka tsaya tsaye ka ga wani addini kake yi iyalanka da ƴaƴanka akan wace turba suke tafiya fa'alaika ayyuhal muslim yace wajibi ne akan ka ya kai musulmi wa dalibul ilm bizzat musamman kuma dalibin ilimi an ta tasabbata ka tabbatar da duk abin da ka ji ba da kawai an faɗa ba kawai shikenan ka yarda a'a duk abin da aka faɗa shi sa za ka ga yanzu saboda amana ta ilimi in aka faɗa sai a ce ka duba littafi kaza shafi na kaza ko ainihin in hadisi ne a gaya ma a hadisin da hadisin yake a gaya maka lambar hadisin ko shafin da za ka samu hadisin amana ta ilimi ke da haka duk abin da ka ji ka tabbatar wala tasta'jil ma'a kulli ma tasma kar ka dinga gaggawar daukan duk abin da ka ji alaika bitasabbut wajibi ne akan ka ka butittigi wa ma'rifati man alladhi qala hadha kuma ka san waye waye ya faɗi wannan magana kada ce ai gashi nan ana ta faɗa an ce wani malami ya faɗa wani waye gashi nan a social media ana ta faɗa to social media malama ce an fahimta don haka ka san wannan maganar man alladhi qala hadha in an ce ga wata matsala waye ya faɗa ɗaya kenan wa min aina jaa hadha al-fikr wannan tunanin da yazo da shi daga ina ya samu shi shi wanda aka ce ya faɗa amma an ce a to ai wani ne ya faɗa to shi wannan tunanin da ya faɗa da ya wato wanda shi ya bashi dama ya faɗa abin da ya faɗa a ina ya samu wannan tunanin sannan thumma ma musnadatuhu sannan mecece madogararsa wa adillatuhu min alkitabi was sunna kuma mecece hujjarsa a alqur'ani da sunna kana bukatar duk wanda kaji maganar sa ka samu wannan amsoshin waye ya faɗi magana wala irin tunani ya zo da shi a ina ya samu wannan tunanin a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko magabata na kwarai tabi'ai da tabi'u tabi'in akwai irin wannan tunanin ko sabon tunani ne yanzu aka samu in sabon tunani ne to mu muna kan wancan dan su ne original kuma su ne akwai stamfi da shaida daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan addinin su da imanin su da tsoron Allah su sannan in kuma an ji daga inda fikirar ta zo to ina dalili da wa'annan dalilai ko ina hujjoji daga alqur'ani kuma ake neman hujja da sunna thumma aina ta'allama sahibuhu sannan mai wannan tunanin ko mai wannan maganar a ina ya karatu a ina ya koyi wannan karatu wanda zaka dinga jin cikin bugun gaban da yake wanda ce shi bai da malami kuma ya fito a bashi a hada shi a bashi da jama'a yana koya musu karatu shi ba ya ce bai da malami dan shirme zai dan shirme annabi sallallahu alaihi wasallam sai da aka aiko mala'ika ya zo masa da wahayi rasulun bi ghayril wahyi la yatasarrafu ko nabiyyun bi ghayril wahyi la yatasarrafu annabi ne da baya tasarrufi sai da wahayi sai a samu wani ba san ina yi karatu ba san ina yanzu malamin nan kafin makaranta littafinsa sai da muka karanta tarihinsa malamansa almajiransa amma mutum from nowhere kawai shi kenan ya zo dan yana da zakin magana ko yana shiga kafofin rediyo ko kafofin talabijin ko yana da wani mumbari da yake hawa abin da shi kenan kawai ya kyale mutane su ta zuwa yana fesa musu guba hukumomi da Allah ta'ala ya dora musu haƙƙin su kare wa mutane addini sun kyala kowa kawai ai kasa ce kowa yana da yanci kowa ya faɗa abin da ya ga dama lokaci ne na faɗar albarkacin baki a demokuraɗiyya ce wa amman akhadha wato min thumma aina ta'allama sahibu a ina mai wannan tunanin yayi karatu wa amman akhadha al-ilma a wajen suwaye karatu fa hadhihi umurun malai ce waɗannan al'amura ne tahtaju ila tathabbutin da suke buƙatar a tabbatar da su khususan fi hadha zaman malai yana sake nana ta mana ce musamman a wannan zamanin namu fama kullu qa'ilin ba duk wanda ya iya magana ba ne walau kana fasihan koda yana da fasahar magana wa baligan kuma yana da balagar zance wa yushakkikul kalama yana yin ainihin wato yushakkikul kalam wato yana ƙaƙalan zance yushakkiku yana gwaɗi fere wajen zancensa a tashkik yushakashiku ma'ana ba duk wanda yake magana kake jinsa ko saboda mu dama cikin mutanen mu akwai wanda suke ganin dai aka je wani a rediyo yana magana to amma hamshakin malami ne saboda mu tunanin mu in ba mutum ya gawurta ba baya zuwa gidan rediyo magana da haka da an ji wani yana zuwa yana magana a gidan rediyo sai a dauka malami ne hamshaki cikin manyan malaman gari ita kuma rediyo yanzu kuɗi ne da dama an kana da wani wanda yake kusa da ma'aikatan za a iya cewa ana neman wani program sai a ja mutum ana ganin ya iya karatu ko yana karanta yana iya fassarawa da sauransu yake cewa fama kullu qa'ilin hatta walau kana fasihan wa balighan ba duk wanda yake magana bane koda yana da fasahar zance yana da balaga wa yushaqqiqul kalama yana kuma gwadi feran magana wa ya'khudhu bil asma yana tafiya da jin wato wato majiyan mutane ma'ana ya samu audience ka ɗauka jin wadan mutum yana da tarin masu saurarensa bayan shi ke nuna cewa abin da yake faɗa gaskiya bane shi ne wai akul bil asma yana ɗaukan ainihin kunnuwan masu sauraro la ta ga tarrabi imalin cewa la kaka rudu da shi fasahar zancensa balagar maganarsa gwaɗi feren zancensa a a yawan wa'inda suke taruwa a gaban su saurari karatu ba shi bane ma'auni ai a baya malam ya gaya mana jama'a ko kai kaɗai ne akan gaskiya kai ne jama'a ka ɗauka taron mutane da yuru shi ne a satin da ya wucewa mun karanta cewa yawanci Allah ta'ala ma bai yi yuru ba la taqtarra bihi karka rudu da shi hatta tara madama indahu min al-ilm har sai kaga zurfin abin da yake da shi na ilimi wal fiqh da fahimtar addini fa rubbama yakunu kalamuhu qalilan zaka iya samun wani zancansa bai da yawa kuma ma bai da fasahar magana lakinnahu faqihun amma wallahi babban malami ne iya maganar wani abu ne wani za a ganshi yanzu 'yan siyasa na yadda suke da zaƙin magana malamai iya magana ba shi ke nuna cewa karatu ba ne kana iya samun wani gatarin karatu gatarin karatu amma baya iya yin bayani wa mutane su fahimta cikin sauki annabi musa lokacin da allah maɗaukakin sarki ya aiko shi ai sai da ya ce yana cikin abin da ya roƙi allah rabbi shirah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli kuma a wata aya yace wa akhi harun huwa afsahu minni lisan fa arsilhu ma iya rid an yusaddiqun inni akhafu an yukadhibu yace ka hada ni dan uwana haruna ya fi ni fasahar magana gashi ya fi shi matsayi a wajen Allah annabi Musa amma kuma an dan uwansa annabi haruna ya fi shi ya bayani cikin kalmar da fir'auna ya aibata shi da shi ai ai yace wala ya kadu yubi an fahimta wala ya kadu yubi ce baya iya bayani sai da aka yin bayani ba shi ke nuna cewa mutum mai karatu ba ne kana iya samun mutum ga surutu ga iya kwanciya amma ba karatu kana kuma iya samun wani ga tarin karatu Allah ta'ala ya baiwa karatu kai akwai wanda ba ma a gane mai karatu ne sai a rubutu shi rubutu Allah ya hore masa in ka karanta littafansa za ka sha mamaki amma ka tara ma mutane ka ce lacca ba zai iya kamar yadda na ga wani alaran ma ya addace qur'ani fiye da kima amma ga rubutun sa wallahi kamar na yan firamare in yana rubutu a allo kai a ce wannan aji zai ka dauka yanzu ake koya maka kwakwakwu na fata an gane da aka yake cewa farubbama ya kunu kalamuhu qalilan za ka iya samun mutum zancensa kaɗan ne lakin na hu faƙihun sai dai kuma masani ne faƙihi ne wa rubbama ya kunu kalamuhu kathira za ka iya samun kuma mutum zancensa yana da yawa yana da yawan zance lakin na hu jahilun laisa inda hu shay'un min alfiqi sai dai cikakken jahili ne ba shi da wani abu na fahimtar addini bala inda hu sihirul kalam kawai abinda yake da shi shine sihirin zance iya magana hatta ya gurran nas har ya rudu mutane wa yatazaharu bi annahu alim kuma ya dinga bayyana a matsayin shi malami ne wa bi annahu fahim ya dinga nuna wa mutane a matsayin shi mai fahimta ne wa bi annahu mufakkirun ya fito wa mutane a matsayin shi mai fikira ne mai tunani ne wa nahwi zalika da makamantan haka hatta ya gurran nas har mutane su rudu da haka ko ya rudu mutane wa ya khuruja bihim anil haqq ya fitar da mutane daga gaskiya fa laysa al'ibratu bi kathratil kalam mala yace wato fa laysa al'ibra abun la'akari ba zai ba yawan surutu bane abun la'akari ba yawan surutu bane fa laysa al'ibratu bi kathratil kalam abun la'akari ba yawan surutu bane wa shaq wa shaq shaqatihi da wadi feran zance ba shi bane ainihin abun lura bal al'ibratu bima fihi min al'ilm abin lura shi ne abin da mutum ke faɗa na ilimi shi kuwa ilimi shi ne ƙalar lahu ƙalar rasul ƙalar sahaba kaji mutum in ya buɗe magana kawai ya ce maka yake Allah ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai sun ce tabi'ai sun ce wannan shi ne karatu tun ba zai zo da falsafa ya ci ko kwakwalwarsa da tunani da falsafa ya ba kaza ba kaza da kwatance da misalai da sauransu wannan shi ne karatu duk mutumin da zai zaunar da kai ba aya zai karantar da kai ba hadisi ba ba wani ainihin maganganu na malamai magabata wato zai gaya wa banda shirme da tatsuniya yake cewa wa ma fihi bal al ibratu bima fihi min al ilm abun lura ga duk wanda ya zo da sunan malanta me yake faɗa na ilimi wa ma fihi min al ta'sil da abin da ke cikin maganar sa na asali yana koma zuwa ga asali da yayi magana ce kamar yadda Allah ya faɗa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa rubba kalamin qalilin mu'assalin kana iya samun wani zancen dan kadan ne amma yana da tushe yana da asali ya kunu amfa'a kuma ya zama wannan zancen duk da dan takaitacce ne ya fi amfanarwa bi kafirin min kalamin mushaqqaqin ya fi amfanarwa sama da surutu ko yawan surutu mai surutu la tumsaku fihi fa'ida illa al-qalil wanda gaba ɗaya ka tattara zancen sa sai ga ba za ka samu wani amfani ba sai dan kaɗan kuma akwai in ka zauna ka saurare shi awa ɗaya to sai ga abin da ya shirbuci da shirme da soki buru su suka cinye wajen kashi hamsin cikin ɗari na akwai kashi hamsin na awa ɗayan da ila a cikin minti biyu ko minti uku ko wani shine zaka iya dan tsatsanta wasu abubuwa masu amfani da ya faɗa wa hadha huwa alwaqi'u fi zamanina malai ce wannan kuma shine abin da yake faruwa a wannan zamanin namu yakthuru alkalam surutu yayi yawa wa yaqillu alilm ilmun kuma yayi kadan ba ilmin da yawa yawan surutu yakthuru alqurra yawan makaranta wa yaqillu alfuqaha masu fahimtar addini kuma sun yi karanci wal fiqhu laysa bi kasratil kalam shi ko fahimtar addini ba yawan surutu bane ba dogon zance bane au kasratul qira'a ko yawan karatu ba shine fahimtar addini ba au jawdatul kalam ko kyakkyawan magana au husnul ta'bir ko kyakkyawan ajiye abu magana inda ya dace shine husnul ta'bir aji wato kyakkyawan tsara magana da ajiye magana inda ta dace ba lalle ya zama shine ilimi ba wannan yaqulu sha'ir wani mawaki yana cewa fi zukhrufil qawli tazyinul li batilihi والحق قد يعتريه سوء تعبيري تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذا قيق الزنابير يكتا في زخرف القول a cikin ƙawata zance tazyinun akwai yin ado libaɗilihi ga ƙarya inda ka iya ƙawata zance to ƙaryawa za ka iya mata ado a ɗauka ita ce gaskiya wal ita kuma gaskiyar ga mutum yana da gaskiya amma su ta'abiri mummunan yanda zai gabatar da ita ƙarya a tarihi sai ya bujiro wannan gaskiya sai a kasa gane ta sai ce ga misali taqulu ai kaga dama zaka ce hadha mujajun nahli in an kawo ma zuma sai ka ce wannan juice ne na kudan zuma wannan juice ne na kudan zuma shine mujajun nahal tamdahu in ka so ka yabi zuma ce wa in ta sha in kuma kaga dama kulta sai ka ce za wannan zuma da kuke kallanta ba wani abu ce face kai uzzanabiri amai ne na kudan zuma ka so ka aibata shi sai ka ce amai ne na kudan zuma in ka so ka yabe shi kuma sai ka ce tsimi ne ko juice ne na zuma sai ce in shi ita in ka ga dama an tamda al'asala kana so ka yabi zuma ta kulu sai ka ce haza mujajun nahal ba za ka ce kashin zuma ba ko ka ce ainihin wato aman zuma sai ka ce haza mujajun nahal wannan wato juice ne irin na zuma wa in zamamtahu in ku ka so ka zargi zuma ƙulta sai ka ce ha ba ƙai'un wannan ya wani abu ne amai ne badala mujajin maimakon ka ce jus sai ka ce amai wa badalan nahal maimakon ka ce nahalu an nahal da ita aka fi sanin ta ta ƙulu sai ka ce a zanabiri kuma zanabiri da abu ɗaya ne amma a cikin wancan akwai wani nau'i na kushewa da abin nan a wannan kuma akwai albaligu abin da malam ke so ya bamu misali shine shi mutumin da ya iya zance mai balaga yuqallibul haqqa batilan yana iya juya gaskiya ta koma ƙarya in ka samu wanda ya iya zance gaskiya ce fa ta fa amma ya san yadda zai shiga ya fita ya kurda ya fito ma ita zuwan ita ce ƙarya wal batil in kuma yana so ya goyi bayan ƙarya ƙaryar haqqan bi balagati ta hanyar balagar zancen sa wallahi sai ya mayar ma da ƙarya ta koma ita ce gaskiya da haka fahadar min hada ka kiyaye irin waɗannan ولهذا دم هكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من فصيح اللسان الذي يتخلل بلسانه shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar game da irin masu kauɗin zance da ainihin wato fasahar harshe alladhi yatakhallalu wanda mutum za ga yana yin kakale bi lisanihi da harshensa kama ta takhallalu al-baqaratu kaman yanda saniya ke kakal kalkale wa abin da ke bakinta bi lisaniha da harshenta haddara min hada annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar da irin wannan wa qala a wani gurin yace inna min al bayani la sihran lalle a cikin wani bayanin akwai sihirce masu sauraro in aka samu wanda ya iya zance to in akan ƙarya yake in ba Allah ne ya kwaci mutane ba sai dai an samu wasu malaman su yo ca wajen kokarin wayar da kan mutane cewa fasahar wancan da abin da yake faɗa ba daidai bane kuskure ne amma in ba haka ban gaya ba aka samu mai fasahar zance mabarnaci ta adin da zai a cikin al'umma suna yana da yawa in aka samu wanda yake da balagar magana kuma ba a kan daidai yake ba to sai dai Allah ya kwaci al'umma sai dai an samu malamai sun taji sai ya saka su kwanci ya faɗa su karyata a dinga su yi maimaiman da martani in san samu ne ma wani lokaci a zo a zauna a yi munazara irin ta ilimi a yi munazara irin ta ilimi a zauna da shi da wanda suke ganin ba kan daidai yake ba tattauna ila sa a talabijin mutane su gani don a gano inda al'amura suke amma kawai za ka samu wani yana da haɗari kuma ya tara mabi yana da haɗarin gaske maganganunsa guba ne a cikin al'umma kuma yana da baki yana da mabiya ana saurare shi a taimaka bara ba tsaya ba hadisi amma kawai yana burge awam wawayen mutanen da suke tare da shi Allah maɗaukakin sarki ya tsare Allah ya kiyashe mu ya ani yashabul asma yana nufin yana sihirce kunnuwa wannan hadithin inna min al-bayan la sihran hadithi ne wanda Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 4851 hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda fa qawluhu fanzur rahimakallah fadin sa da yace kai duba Allah ya maka rahama kullu man sami'ta kalamahu duk wanda ka ji zancansa min ahli zamanika daga mutanen da suke cikin zamaninka khasatan musamman fala ta'jalanna kar kai gaggawa wala tadkhulanna fi shay'in min kar kuma ka shiga cikin wani abu daga maganganun da ka ji har sai ka tabbatar domin kamar yadda alfaza zai yake cewa zinil qawla in hawalta madaha muhammadin fa fi kulli qawlin mustahilin wa jaiz wai ka tsaya ka sa in kana so ka yabi annabi sallallahu alaihi wasallam ba kowane tarkace ake kwasowa ce za a yabi annabi shi ba ba kowane irin lafazi ake amfani da shi wajen yaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce auna zinil qaula auna maganar da zaka faɗa in hawalta madaha muhammadi in kana kokari kana son ka yabi annabi muhammad fa fi kulli qauli domin a kowace magana mustahilun akwai mustahiliya wa jaizu akwai wata halatta da haka duk maganar da kaji to ka zama to kana da wani ma'auni da kake auna ta dan ka karba ko kuma ka mayar da ita hada fi waqatil muallif malai ce wannan fa a lokacin mawallafin littafin da kusan shekara 2000 da ta wuce yake ta yin wannan maganar fa wal muallif yakadu yakunu mu'asiran lil imam ahmad wannan mawallafin littafin fa kiris ya rage zamani da imam ahmad bin hanbal li'annahu domin shi mai wannan littafin imam al-barbahari min talamizi talamizi yana daga cikin almajiran almajiran imam ahmad ya ƙulu amma yana cewa la ta'ajaltin a wancan lokacin kar ka yi gaggawa fi kabuli kalami ahli zamanika wajen karɓar zantuttukan mutanen zamaninka hatta ta tasabbata minhu har sai ka tabbatar da ingancin wannan magana aina huwa min asarin al'an malai ce to ina ga zamanin mu a yau in har shi a wancan zamanin yana ta a yi hankali ba kowa ne dan yana da zance ko yana da fasaha ko yana samun damar shiga midiya ya yi magana ba kowa ne za a ɗauki magana sa to ina ga wannan zamanin namu al-ahwa asril ahwa zamani na san zuciya wa asril jahal zamani irin na jahilci wa asril ikhtilat al-alam zamani da duniya ta takuɗe ba'dihim bi ba'din sashi sun shiga cikin sashi gaskiya ta gauraye da kariya duk abubuwa an kasa bambancewa hatta asbaha ya mujibil fitan har an waye gari zamanin ya gauraye da fitintunu wa shurur da sharrika wal afkar da miyagun tunaninnika wal adul an sannan makiyi makiyin wannan addinin a yau yuridu qalbad din ra'asan ala aqil dama so yake ya juya addini ya koma upside down shine kalba addin ra'asan ala aqib wato dama makiya addini suna ta kokarin kan ya koma kafa kafa ta koma kan suna ta kokarin su shiga su fita su yi mitin su yi kaza kokari suke sai sun maida wannan addini ya koma upside down yuriduna makiyin wannan addinin yana nufin mu ne fa annakuna taba'an lahu mu zama jela mu zama mabiyansa kawai sai yadda ya tafi wa ya furidu alaina afkarahu makiyan wannan addini namu fa kokari suke su tirsasa mana bin tunani irin nasu wa ya furidu alaina siyasatahu ne ma suke su farlanta mana bin siyasa irin tasu fa alaina dan haka wajibi ne akan kuma suna nan da yan kora suna ta amfani da kuɗi ne da waye da bukamai da suna ta jan mutane dan su yi musu hidima wajen rusa wannan addini shi sa ka iya ganin mutum da riga irin taka da tagiya irin taka kuma yana da awon musulunci kuma yana sa guduma yana yi wa addini ta aji saboda tamanan kalilan dan kudin da za a bashi fa alaina dan haka wajibi ne akan mu an natathabbata fi hadha al-amr mu yi taka zan mu tabbatar cikin wannan al'amari wa natawaqqafa an kathiri min al-umur mu tsaya tsai akan da yawa cikin al'amura har sai ka fahimci ina mabillar take ina hanya take wa an nuqbila ala tafahumi kalamillah mu fuskanta na'i wato ka'in da na'in mu fuskantar da hankulan mu wajen kokarin fahimtar zancen Allah wa kalami rasulihi da kuma fahimtar zancen manzansa sallallahu alaihi wasallam wa natafaqqaha fi dinillah mu yi ta kokarin neman ilimi dan mu fahimci addinin Allah daidai abinda zai kwace mu sai samun ilimi tatacce na addinin Allah falfikihu fihi ismatun min alfitan domin fahimtar addini a cikinta akwai tsari wato tsari daga fadawa cikin fitattu wal fikihu huwa al fahm shi ko fikihu shine fahimta ma'ana fahimtar addini kad yakunu al insanu kathira al hibs kana iya samun mutum yana da yawan hadda ya haddace kaza ya haddace kaza ya haddace abubuwa da yawa lakin laysa indahu fahma ba ba shi da fahimta na iya samun wannan ga yawan hadda amma ba fahimta kamar yadda na bada misali da zaka ga mutum abun ban sha'awa malam ya haddace qur'ani hizbi 60 amma babu aya ko sura ɗaya da zai san ma'anarta yanda yake tasirifi a cikin alkur'ani ko daga bacci aka tashe shi yaji matashi zai daga ba wani jeji a wajen sa cikin alkur'ani duk ko ina amma iya haddace kawai la'alla in zai sallah ma sai ka tausaya wa sallah in sallar ta rikice sai dai a haƙura a sallame a sake wata ba ta gyaru ba amma ga yawan hadda yake cewa lakin laisa indahu faham fa yakunu huwa wal ami sawa to wannan da shi da wagayruhum da dai suke da shi da gama gari duk sun zama daidai bal rubbama yakunu al ami ahsana min kai sau da yawa ma gama gari zai fi kyau ahsana minhu ya ma fi shi kyau kyau li'annahu yatawaqqaf domin shi gama gari yana tsaya in bai sani ba zai ce gaskiya ni ban san inda zan yi ko aka ce kaza ya ce a shi gaskiya bai sani to shi duk mutumin da bai sani ba kuma ya san bai sani ba wannan yana da saukin mu'amala sama da ka haɗu da wanda bai sani ba kuma bai san bai sani ba yanzu sai ka yi iya ƙoƙari ya gamsu cewa bai sani ba abu ne mai sauki sai kun kai wannan gabar sannan sai kuma ka zo ka sanar da shi shi ko wancan falon ɗaya ne bai sani ba me ya hukuncin kaza ban sani ba to yanzu kawai koya masa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri bai sani ba bai san bai sani ba shi gani yake wa yana cikin malamai to wannan kaga yana da wahalar mu'amala shi yasa sai malaki ta kai wanda bai sani ba kwata kwata ma ya ma fi shi sauki domin shi tsayawa yake in bai sani ba kuma yace bai sani ba a sanar da shi li'annahu yatawaqqaf domin shi yana tsayawa wa ya'rifu jahalahu ya san jahilcin sai san abin da bai sani din ba wa hadha la ya'rif annahu jahil amma shi illar wannan bai ma san shi jahili bane laysat mas'alatu kasrat al-hifz mala yace mas'alan nan fa a yawan hadda take ba aw kasrat al-kalam ko aw kasrat kalam al'amarin addini ba yawan surutu bane al-mas'alatu mas'alatu fiqh wannan mas'ala ta addini nan mas'ala ce ta fahimta ka fahimci addini daidai kawai ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rubba muballagin aw'a min sami'in sau da yawa wanda ya kai sako wanda aka kai wa sako ya fi kiyaye sakon sama da wanda ya ji sakon a karan farko rubba muballagin sau da yawa wanda aka ɗauki sakon shi baya nan aka faɗi magana sai aka ɗauki magana aka kai masa zai sau da yawa sai ga ya kiyaye ya kuma gane maganar fiye da shi wanda yana nan aka faɗa ya ɗauko labarin ya gaya masa ma'ana a iya faɗar magana kana nan ka ɗauke ta ka ba wani labari ya fi ka gane abin da saƙon ya ɗauka na magana faƙad ya fazul insan mutum zai iya haddace abu wa yankula ya rawaito shi ɗauko abun wa yarwi ya ruwaici wannan maganar lakin ya kunu hunaka man huwa aqaw min sai dai kuma a can akwai wanda shi baya nan kuma ya fi shi fahimta shine ma'ana inda annabi a wani wata ruwa yace rubba hamil fiqhin wa huwa ghairu faqih sau da yawa kana iya samun mutum dauke da karatu amma shi ba malami bane hamil fiqhin wa huwa ghairu faqih ah kamar jaki ne a lafta maka yalla ta lalle ne ya zamanto yanzu ga tafsirai ga hadisai ga littafan fiƙo an lafta masa a mangala shi ne kama sarari himari ya hamilu asfara yanzu don ya ɗauko tafsirai sai yake nuna ya fi duk mutane karatu da aka jijjibgo masa su bukari muslim sunan abi dawud su duk littafan addini aka lodo masa yanzu wannan ya sa jaki ya zama mai karatu to ka iya samun mutum ga kayan littafai ko ka shiga ka ga mutum ya tara littafai amma shi ma hoto yake ida su amin amin wa naqilun lakinnahu laysa bi faqih ko ka samu mutun ya ciro magana ko ya ciro wata mas'ala ko ya haddace wata aya amma shi ma bai san bai fahimci me take dauke da shi ba fal fiqhu hibatun min Allah dan haka fahimtar addini wata baiwa ce daga Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din duk wanda Allah yake nufin sa da alheri ba kudi yake bashi ba ba wai mulki yake bashi ba addini yake fahimtar da shi man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din duk wanda kaga Allah ya fahimtar da shi da ya fahimtar da shi addini Allah ne yake sasa Allah ka so mu ka fahimtar da mu addini fal fiqhu fahimtar addini hibatun min Allah yan uwa ku sani fahimtar addini baiwa ce daga Allah kyauta ce daga Allah yuhdi Allahu man yasha Allah yana bayar da ita ga wanda ya so Allah ka bamu min ibadihi daga bayinsa lakin idza istaghallaha wa nammaha in tafa biha sai dai wanda aka bashi ita idan ya amfane ta shine idza istaghallaha in ya more ta wa nammaha ya ƙara ya ƙare ta ya ƙara ta in tafa biha sai ya amfana da ita wa in ahmalaha in ku yayi sakaci ga karatun an bashi yayi sakaci da'at sai wannan baiwar da aka yi masa sai ta tozarta Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanallahi